أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai hijira na muhammadu alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da ashirin da ɗaya ga watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha shida a lissafin turawa muna darasi na na bakwai ko na shida darasi na shida a cikin wannan littafi ko tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin surati yusuf alaihi salatu wassalam wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka na sheikh ja'far mahmud adam da ke sabuwar gandu a yau da taimakon allah madaukin sarki insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan aya ta ta arba'in fadin Allah madaukin sarki ya sahibai sijini auki mata abu duna min dunihi illa asma'an samaitu muha to an ce darasi na shida an ce na bakwai to ni ma dai takarda guda biyu ne ɗaya an ce bakwai ɗaya an ce shida ga su takardun guda biyu to darasi na bakwai أرم مجيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يتشغى بدأ مسو wa'azi da kuma da'awa shi annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da shi da abokanansa masu zaman kurkuku can da yace ya sahibai sijini a arbabun mutafarriquna khairun amillahu alwahidul qahhar sai ce ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha yace ba abin da kuke bautawa min dunihi koma bayan Allah illa asma'an sammaitumuha sai dai kawai sunan naki ne na gumaka da ku kuka liƙa musu sunan nakin alihatan wa arbaban khaliyatan anil ma'ana la haqiqata litilka asma' wasu sunannaki ne da ba su da hakika gumaka ne na itace gumaka ne na duwatsu gumaka ne na tabo kuka sa musu suna lata manata uzzawa ce ce in can wancan lokacin ne ko ma wani suna ne suna ne kawai ba su da wani hakika ga Allah kwanda kuna bauta wasu gumaka kuna yi musu wannan bauta antum wa aba'ukum da ku da iyayenku ma anzalallahu biha min sultan wannan bauta da kuke yi babu hujja babu dalili a kai duk wanda zai bauta wa gunki ba yi da hujja ba yi da wani dalili akan bautar gunki duk wanda zai bauta wa dutse ba yi dalili ba yi da hujja akan bautan wannan dutse duk wanda zai bauta wani Allah ba shi da dalili ba shi da hujja akan wannan bautar don ku yana bautawa wanda bai cancanta ya bauta masa bane ba ba ku da sultani ba ku da burhani ba ku da hujja ba evidence ba authority ba dalili kawai mutum ya zo yana bauta dutse mutum ya zo yana bauta itace mutum ya zo yana bautawa gunki na tabo ko gunkin dibino idan ya ji yunwa ya cinye shi an Allah ya kawo adada kera wani inil hukumu illa lillah babu hukunci babu umarni babu hani illa lillah sai ga Allah shi shi kadai amara Allah ta abudu illa iya kuma ya yi umarni shi Allah kada ku bauta wa kowa sai shi kadai Allahu akbar ku duba ku duba ina so ku lura da balaga da uslubin Qur'ani sai ce inil hukmu kamar ka ce mal hukmu wa mal qada al qada'u wa mal amru wa man nahyu babu hukunci ba wanda ya sai wani hukunci ba wani wanda ya sai umarni ba wani wanda ya sai bayar da doka illa lillah sai ga Allah shi shi kadai to in har haka ne ba wanda yake yayi sai bayar da doka abi to amara Allah ta abudu illa iya to yayi umarni kar abauta kowa sai shi kadai kar abauta gunki kar abauta wa itace kar abauta wa ruwa kar abauta wa rana kar abauta wa dan adam kar abauta shehi kar abauta wali kar abauta kowa ai dai ana bauta musu ne ko ba ka bane ka san ba mu sa su a misali ba sai wani ya yayi ba a ambaci namu ba to hasu la ta'budu illa iya kar ku bauta wa kowa sai Allah ha to mala akwai akwai ba wani exception ai kowaye ko manzan Allah ne ake bauta masa ba a bai cancanta a bauta masa ba shi biyayya ake masa shi da kansa ya faɗa ya ce ku yi mun da'a amma ba ku bauta mun ba abu ɗaya ne cancanta a bauta masa a duniya shine mai Allah shi shi kadai zalika dinul qayyim kuma wannan shine addini miƙaƙƙen addini shine addini tsayayyen addini addini na haƙiƙa addinul qayyim الدين المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون da yawa yawa daga cikin mutane ba su sani ba jama'a wannan shine da'awar kurkuku kaga mu ma na mu ma na waje ai muna bukatar ta ba sai yan kurkuku ba kenan babban abin da ake so mai da'awa mai kiran mutane zuwa ga Allah ya mayar da hankali akan su shine abin da shafi harkar tauhidi التوحيد توحيدي يا جماعة توحيدي أما يد هنكلي أكن توحيدي أكن كدي تعالى dan ka koya musu alwala ko ka koya musu aure ko ka koya musu kasuwanci ko ka koya musu kaza baka koya musu bautar Allah shi shi kadai ba to da sauran rana aka ba shi yasa za ga wasu mutane suna ga carbuna a wuyansu amma kuma suna bauta wa nan Allah ko ba ka bane sai mutum ya kwana yana zikiri amma kuma sai wayi gari yana bauta wani ba Allah ba yanzu wani abin da ake a garin nan wadda ya kamata wallahi mutane ku ji tsoron Allah kuma malamai musamman malaman bid'a da malaman dariƙa da malaman wane ne wallahi ku je ku gaya wa mutanen ku gaskiya ku daina barin suna halaka yanzu wani mawaki ne ya mutu a garin nan mawaki ne dan waka ne ya mutu amma yanzu a kabarinsa yau din nan wani ya zo kamar zai kuka ya same ni ya ce wallahi yana zuwa ziyarar mahaifinsa a makabarta ya ce ba sau ɗaya ba sau biyu ba akwai wani mawaƙin da ya mutu ya ce mutane fa suna zuwa kabarinsa ya ce da idansa ya ga wata mace ta taho da wasu yara da 'ya'yanta da jikokinta masu aikin kabarin suna kallo ana nuna ana cewa ga kabarin fada nan wannan shine Allah ya aiko shi kuma shine ake samun gafara da rahama wallahi ɗazuɗin nan a tsakiyar masallaci mun idan da sallah na yi wata nasiha da take da alaka da irin wannan dan uwan ya zo ya same ni yana rawar jiki ya ce ya gani kuma ya yi magana amma abin mamaki masu gyaran kabarin masu kula da makabarta masu tonon kabari suka zo suka hayayyako masa da ita kanta matar da suke cewa wai nuna wa mutane suke wai ga wannan wannan kabarin wani ne wai a ji a tsuguna a roƙe shi wai shi ma Allah ya aiko shi ne wai kuma ana samun rahama da gafara a wajensa a je a nemi gafarar zunubi a je a nemi arziki ya ce wallahi tallahi malam da idona na gani a garin nan ana wannan abin wai suka ce masa in har haka ne inda ba daidai ba ne to a je a faɗa a rediyo mana mutane su rinka zuwa bayan kullum sai an zo kullum gwamnati tana gani kuma jama'a suna gani ana zuwa ana neman gafara ana neman rahama a kabarin mutumin nan wai me yasa ba a faɗa a rediyo ba bai halatta ba kaji shine malamin shi ya zo ya same ni wai a je a faɗa a rediyo yanzu jama'a lalacewar mu ta kai ga mawaki makiɗi ya mutu a je kabarinsa a ce wai wai Allah ne turo shi wai yana wai ana samun rahama da gafara a wajensa saboda me saboda mutane ba su da tauhidi an bar mutane suna ta kiɗa an bar mutane suna ta kaza an bar mutane suna kiran wani Allah in za su bada su kira wani Allah in sun rasa su kira wani Allah in sun shiga talauci suna neman wani Allah ya taimake su to shi yasa duk wanda bai samu tauhidi ba yana da saura babu wani kabari ba a yi wannan kabarin ba na kowaye da za a je a tsuguna wai a nemi gafara a wajensa babu shi wallahi kuma kun banda gidadawa ne ko marasa fasaha da basira da ganewa kai in ma za ka je ka nemi gafara sai ka je gurin mawaki mawaƙin da Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawuna alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna wa annahum yaquluna ma la yafaluna mawaƙan da Allah Allah yake cewa manzo Allah wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu mawaƙi aka yi ta wani ƙarya ranar da ya mutu an yi kaza an yi kaza an yi kaza mai no mu yanzu akwai wani makaryaci zai mana ƙarya a garin nan ba nan ku zo ka ce wai wai a wace katanga a cikin gari wai an ga hoton wani wai wani inyas wai ya fito yana kaza kaza kaza wani na tura wani dan jarida na ce je ka ka gani ana tabbatar jahilai na ce je ka ka tsaya ka yi bismillah ka duba ka gani ya ce ya je na duba na duba na tambayi wani na ce da Allah ku nuna mun hoton malamin nan sai wani ya zo ya ce gashi baka gan shi ba ya ce wallahi ban gani ba ya duba ya duba ya duba ya ga bai gani ya ce wannan dan izala ne kai da yadda wato wato wato wato shi dan izala bai zai ga shirka ba Allah ya taimake shi Allah ya sauke su wallahi mutane ku ji tsoron Allah ku rinka yin tauhidi ku ji tsoron Allah ku kama Allah haka nan Allah mu je
يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان annabi yusuf ya yi amfani da wani uslubi mai kyau wato su ga abin da suka tambaye shi sun tambaye shi ya fassara musu mafarki ko in za ku iya tuna farkon isa ba cewa suka yi ga mafarkin da suka yi fassara musu ba sai ya wuce direct ya fassara mafarkin bai ba sai bi wani layi saboda yana iso isar da wani sako to kaga idan wani ya zo yana neman wani abu a wajenka ko ba ka bane ba kuma yana da rauni a aƙidarsa ko yana da rauni a fahimtarsa Allah ita muke ka ya zo ya kawo wata bukatarsa gare ka to ka yi amfani da wannan daman ka yi masa bayani na gaskiya ka yi ƙoƙari ka shigar masa da aƙida ta haƙiƙa yanda zai iya fahimta daga baya ka bashi abin da ya bukata kaga annabi yusuf sai fara musu shimfiɗa ya fara nuna musu Allah ya fara kore su daga kan shirka da bautar wani Allah sannan yanzu zai fara bayanin fassarar mafarki ya ce ya sahiba yusufin ga dabarar magana a wajen annabi yusuf ka duba a matsayinsa na annabi malam bai nuna wani girma da wani abu na sai ce ya abokane na 'yan zaman kurkuku kullum idan kana yawan mutum da'awa kana kiransa ka saukar da kanka ka nuna masa cewa shi dinnan dan uwanka ne shine ribar ka karanta qur'ani ka fahimce shi malam ka gane sirrin da ke cikin sa ya sahibai sijin ya abokane na guda biyu waɗanda muke zaman kurkuku da ku ma'ana yadda Allah ya jarrabe ni a cikin zaman kurkuku kuma haka Allah ya jarrabe ku labarin mafarkin kuɗin nan da da kuka yi can ban sani ba abinda suka faɗa qala ahaduhuma inni arani asiru khamra ko ɗayan su yace ni na ganni ya yusuf na ganni ina tatsan giya shi mai shayar da sarki ne ruwa yake bawa sarki ya sha da kayan shaye-shayen sarki sai ce amma ya yi mafarki ya ga yana yin giya yana tatsan giya wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu dayan kuma yace ni kuma na ganni da kayan gurasa a kaina kayan gurasa a kaina kuma tsuntsaye suna ci nabbina bi ta'wilihi ba mu labarin fassarar wannan mafarki inna naraka minal muhsinina mu muna ganin ka cikin masu kyautatawa to yanzu zai fara fassara mafarkin sai ce ya ku abokanai na sahibai na da muke zaman kurkuku tare da ku amma ahadu kuma fassarar mafarkin shine lalle ɗaya daga cikin ku sahibu sharabi din kenan mai daukan abin sha yana ba wa sarki fa yasqi rabbahu khamra fassara mafarkin tana nuna cewa lalle za a yi lokacin da zai zo ya shayar da mai gidansa giya lalle za a zo lokacin da zai ɗebo giya ya shayar da mai gidansa shine fa yasqi rabbahu khamra na biyun kuma wanda ya mafarkin ga kayan gurasa inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan shine ba shi yace al-khubuz ta'kulu at-tayru min tsuntsaye suna ci yace fayas fayuslabu fata'kulu at-tayru min ra'sihi shi ɗaya din za a tsire shi to bayan an tsire shi kuma tsuntsaye za su rinka zuwa su ci kansa ƙudi al'amuru alladhi fihi tastaftiyan al'amarin da kuku biyu kuke neman fatawarsa an riga an gama an fassara muku mafarkin malamai suna faɗa suna bayani cewa wannan shine fassarar mafarkin da su suka gani kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya kawo a riwaya suka ambata Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam bayan Annabi Yusuf ya gama musu fassar wannan mafarki kai zaka je ka shayar da giya wa mai gidanka kai kuma sai an tsire ka a kashe ka kuma tsuntsaye su zo su ci daga kanka su caccake kanka sai suka ce kai mu da mun ba wani mafarkin da muka yi kawai dai gwada ka zamu suka ce ba mu ga komai ba an gane ko shi ko yusuf ya ce furiga an riga an kammala duk abin da ku tambayin na riga na fassara kuma wa wajaba hukumullahi alaikuma kuma hukuncin Allah ya tabbata akan ku sai haka ya faru wannan shine abin da dai kuka gani mafarki kuka nuna mu to a cikinsu akwai wanda ake tsammani zai fita zai kubuta tunda inda za ku iya tunawa da muka ba da labarin yadda aka tura su kurkukun ba zuwa aka yi ana so a haɗa kai da su a sawa sarki guba a cikin abincinsa ba da abin shansa ɗaya yadda ɗaya ya ƙi yadda ba waye yadda cikinsu mai ba da abinci shi yadda mai shayarwa fa to da aka zo aka sa gubar shi ne mai shayarwa ce ni ba ra'ayi wannan da ni ba da aka zo aka sa gubar mai shayarwa ya riga ya gama tanadi zai yi fallasa sai ya ce wa sarki kada ka yadda ka ci abincin nan akwai guba a ciki sai shi ma mai ciyarwan sai ce a ranka ya daɗe karka yadda ka sha ruwan da ya kama dan shi ma akwai guba a ciki sai sarki ya ce to gaba ɗayansu a haɗa su a kai su kurkuku a haɗa su su tafi tare da yusuf to yanzu a cikin waɗannan bayan an ɗaure su a kurkuku wane ne yake tsammanin zai kubuta daga zaman kurkukun nan za a fidda shi daga baya lalle gaba ɗaya ku gane karatun nan a cikin waɗannan mutane guda uku ga yusuf ku tuna abinda yusuf ya faru aka kai shi ko ga mai shayarwa ga mai ciyarwa waye ake tsammanin zai kubuta da wuri a'a kar ku duba matsayinsa na annabi matsayinsa na kaza ina so ku duba kes din kowa ko ba ka bane kowa a duba kes ɗinsa na'am gaskiyar waye ta bayyana to أرم أبو أنسى وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك نعم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين
وقال للذي ظن أنه ناج منهما sai yusuf ya ce wa wanda yake zaton ko da yake zanna anan ana ce ana fasara ta da alima wa qala lillazi zanna ai wa qala lillazi alima annahu najin minhuma yusuf ya gaya wanda ya san a cikin sunnan shine zai kubuta to qur'ani dai bai faɗi waye bane amma malaman tafsiri imam bagawi yace as-saki wannan mai shayar da ruwan shine annabi yusuf ya san cewa zai kubuta da wuri saboda shi kan ai karar babu wani kes ma a kansa sharri ne tsagwaro aka yi masa ko ba aka bane ba jayyid sai ya gaya masa ya ce da shi uzkurni inda rabbika ya fa gama musu fassara mafarki can an gama zancen yanzu mun shiga wata kissa ce sai ce kai idan aka fidda kai daga kurkukun nan idan ka koma gida wajen mai gidanka rabbika mai gidanka sarkinka sayyiduka almaliku sarkinka ka tuna da ni a wajensa ka yi masa magana ta mana annabi yusuf yana cewa kai in ka kubuta to kuma ka yi masa magana ka ce ya magana yusuf kuma ban sani ko kuna ganewa yaya maganan yusuf uzkurni inda rabbika ka ce da shi a fakurkukun nan akwai wani yaro matashi mahbusan zulman bala hafsu an tsare shi akan zalunci kuma ya dade a kurkuku ka tuna da ni ko kuma ka ambace ni ban sani ko an ganewa wato wannan din shi annabi yusuf ka san annabawa yanzu runa binurillah suna gani da ganin ubangiji ya san dole sai an aiko in an yi bincike sai an aiko an fidda wannan in ma kisa ne wancan sai dai a kashe shi ya ce to kai kai kai in ka tafi ka tunatar da ni ko ka tuna da ni ko ka ambace ni a wajen mai gidanka yan uwana masu saurare na ina so da Allah ku dan lura da wani abu guda ku tuna da mafarkinsu ku tuna da wannan abin da Yusuf din yake faɗa ku tuna da alaƙar fassarar mafarkin Yusuf da kuma wannan abin da zai faru yanzu shi wannan mai shayarwa mai annabi Yusuf ya ce a kansa sai yaski rabbahu khamra yana makurkukun daga baya za a yi zo a yi lokacin da zai zo ya shayar da ubangijinsa me giya a ashe zai fita daga kurkukun kenan ko ba gaba ne zai fita daga kurkukun kuma har ma zai je ya ɗebi giya ya shayar da mai gidansa ai ba musulmi bane dan ya sha giya wani abu mamaki ne wancan kuma ba wanda ya yi kulle-kulle ya karɓi kuɗi don aka halakar da mai gidan yuslabu za a tsire shi har ma a kashe shi ya mutu tsuntsu ya zo yana cinye gawarsa kaga a munasabar fassarar mafarkin da me da kuma fitan wannan daga kurkuku malam bawan Allah nan sai gashi an fitar da shi ka san Qur'ani yana zuwa da takeice zance ba a ce mana to gashi an turo a cire shi a tafi da shi a'a an cika takarda an yi waye a'a ba a ce haka ba kawai kawai sai aka ce mana wa qala lil ladhi dhanna annahu najim minhu mazkurni inda rabbika saboda qur'ani ya san kana da tunanin da za gane to bayan kaza ai abu kaza ne faru sai ya ce ka tuna ka tuna ka yi magana ta a wajen mai gidanka kawai bawan Allah da ya je ya miƙe kafa ya samu gindin zama fa an sahu shaytanu zikra rabbih sai sai shaydan ya mantar da shi malamai suka ce ai ansa shaytanu saqiya zikra yusuf lil malik shedan ya mantar da ha shi wannan mai shayarwan ya tuna da annabi yusuf a wajen mai gidansa a wajen sarkin tunda ya warware ya ma manta da wanda ya mai fassara mafarkin gashi ya fito ai fa ansahu shaytanu zikrahu li rabbih wannan yake nuna ashe shedan yana mantar da mutum abu na alheri to shi yasa ake ce qur'ani ma cewa ake yace wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura idan ka manta wani sai ka ce ka shedan ya mantar da ni ba wai ka ce Allah ya mantar da ni ba shedan ya mantar da ni fa ansahu shaytanu nam dole sai da ikon Allah da kudura Allah da yaddarsa amma duk lokacin da ka shirya abin alheri to shedan ne yake hana ka wa ma ansanihu illa shaytanu an azkura ya manta da Yusuf bai ambace shi ba abdullahi dan abbas a wata fassara ko da za ku ji saboda karatu yana da yawa a fassara abdullahi dan abbas shi ba haka ya fassara ba shi abin da ya fassara cewa ya ansa shaitanu yusufa zikra rabbihi hi naftaga alfaraja min ghairi wai shaitan ne ya mantar da annabi yusuf ya tuna da ubangijinsa da shi ya kaddara masa shiga kurkukun nan amma sai ya zo yana neman buɗi ko yana magana cewa yaron nan in ya je ya sa ya yi maganarsa a wajen sarki wasu bi makhluk ya ce wa tilka gafalatun aradar li yusuf min shaitan amma wannan gafala ce ta zo ga yusuf alaihi salatu wassalam shaidan ya zo ya sa masa wannan gafala ya sa masa wannan ainihin rafkana sai dai abu hayyan shi dai a tafsirinsa da sauran malamai masu yawa sun tafi akan fasarar da muka yi na farko cewa wannan lamirin yana komawa ne kan saƙi din ya fi daɗi an gane ko kuma shi ne abinda shekul islam ibn taimiyya ya rinjayar ya ce kamar akwai nauyi a ce shaidan ya mantar da yusuf tunawa da ubangijinsa har ya zo yana neman ya ce a sa a tuno da shi a wajen wani sarki ya kamata a rinjayar da wancan fassara ta farko din an gane ko yawwa ya ce shaidan ne ya mantar da wanda ya kubuta da bali shaidanu an sallazi na ja minhuma zikirar rabbi wannan kuma shine as-sawabu shine fassara wacce take ta daidai an gane ko yawwa to bai tuna da shi ba Allah sarki falabisa fi sijni bid'a sinin annabi yusuf ya yi ta zama a kurkukun nan shekaru masu yawa shine bid'a sinin malamai sun yi sabani me ake nufi da bid'a din wasu suka ce a larabci idan an ce bid'a sinin ana nufin daga shekara uku har zuwa bakwai wannan mutumin ya kiya ba da labarin yusuf din a gurin sarkin sarki ya shiga da mulkinsa kawai ya manta ma ya ajiye wani yaro a kurkuku ka duba annabin Allah ustaz annabin Allah nabiyullah a kai shi kurkuku a rufe shi an mamanta da shi ana ba da wata ɗarifa wani labari Allahu alam ya inganta ko bai inganta ba wai wani sarki wai wai ya taba zuwa ya daure wani bawan Allah akan abin da bai kai ya kawo ba tun yana farkon mulkinsa har sai da mutumin nan wai ya shekara wai hamsin ya tsufa ya yi furfura ya yi waye waye daga baya sai aka zo aka ce ya fito sai ce a'a ai bare fito ba kabarinsa yana nan zai ta zama shi kwancin ya je ta mulkinsa shi kuma yana shi ma nan zai mulki a gidan kurkuku an je kiyama Allah ya bawa mai hakki hakkinsa to Allah raba mu da zalunci falabisa fi sijni bid'a sinin ya kai dan uwa ka sani duk matsayinka duk darajarka duk daukakarka duk malintarka wallahi duk iliminka wallahi duk mulkinka wallahi duk shaharaka zai iya yiwa wani sababi ya sa aje a tafka aka a kurkuku duk connections da kake da shi wallahi a barka kai ta zama sai lokacin da Allah ya fitar da kai kwarai kuwa to ga annabin Allah ne su ne yan gatan Allah ko ba ka bane wannan fa su ne yan aiken ubangiji da Allah ya turo su su zo su isar da sakon Allah a bayan ƙasa amma fa labisa fi sijni bid'a sinin labisa fi sijni ya zauna a cikin a kurkukun nan shekaru imam qatada yace albizu ana nufin daga shekara uku ma zuwa shekara tara abdullahi dan abu zai ce bid'a sinin shekarun da basu kai goma ba to yanzu ya zamu ko wani zai tambaye ka annabi yusuf shekara nawa a cikin kurkuku annabi yusuf a bisa tafsirin mafi yawan malamai suka ce ya shekara bakwai a gidan kurkuku akaram kallah ka duba shekara bakwai yaya a lokacin har ka yi aure ka haihu ka tara yaya daya biyu uku hudu ko ba ka bane ka yi kaza ka yi kaza shekara bakwai a gidan maza kada ka kwatanta munin kurkukun da annabi yusuf ya zauna kar ka kwatanta shi da irin kurkukun mu na yanzu wallahi wallahi kurkukun yanzu ana cikin gata akar kalla kai la ilaha illallah to wannan ma ba ma shine ba abin tausayi an ce kafin wannan ma wannan daga kan wannan kisan ne ake faɗa kun gane na san ba a fahimta ba wato daga iya daidai lokacin da shi mai shayar da sarkin nan aka sake shi daga lokacin da aka sake shi ne falabisi fisijin bizu a sinin din ba a irga shekarun da da yusuf ya yi ba a cikin kurkukun kun fahimce ni tun daga komawar wannan mai shayar da shi din ya manta bai tuno da yusuf ba daga wannan lokacin Allah ce falabisa fi sijini bi sinin to kafin wannan lokacin ma annabi yusuf sai da shekara biyar a kurkukun ga biyar can ga kuma bakwai shekara nawa goma sha biyu na fa duk ba magana aure ko ba ka bane duk ba magana aure shekara goma sha biyu akwai maganganu da yawa na malamai akan wannan amma dai lokaci ba zai bar mu ba to malam bari mu je me faru na'am wa qala al malik inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijab يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون صح وأنا أبو الله ai malam Allah ya azurta mu da da binsa Allah ya sa mu san Allah kuma Allah ya sa ka yadda lalle Allah shi ke taimakon bawansa wato in Allah ya zo kawo maka taimako zai kawo maka ne ta inda baka tsammani abinda baka taba tsammanin zaka same shi ba sai ka same shi yanzu anan gaba ɗaya wuta ta ɗauke an ce shekara bakwai yana zaune shiru har ma ya saki jiki ya saba da zaman kurkuku bayi da karfin da zai balle ya fito kar ka manta a zaman kurkukun nan Allah ya san me ake musu a gidan nan Allah ya jarrabi abokanansa suka yi mafarki annabi Yusuf ya fassara musu ko ku yanzu kuna ganin kamar wannan ilimin da annabi Yusuf ya bari ya tafi haka bayi da wani bayi da wani impact ko ba haka bane yana da shi wallahi kasan da Allah ya tashi kawo annabi Yusuf budi sai Allah ya jarrabi sarki da yin mafarki sarki ya hau gadon matarsa ya kwanta ya je tafka wani mafarki ya fito ya tara 'yan fadarsa da jama'ar gidansa da komai ya ce jama'a na yi mafarki ku taimake ni ku fassara mu in kun iya fassara mafarki a nan ne za a je a nemo yusuf ashe kaga allah da hikimarsa annabi yusuf ya yi haƙuri sai allah ya ɗauko ɗaya a cikinsu ya gaskata fassarar mafarkin yusuf a cikin kurkukun dan shi kam ai ya ga dahil tunda yusuf ya ce masa yasqi rabbahu khamra to yanzu gashi ya fito zai ci gaba da shayar da mai gidansa sannan kuma mafarkin nan ne da yayi din ya tabbata bayan wannan kuma yanzu ya sani a kwakwalwarsa akwai wani mutum da yace inna naraka minal musinina ya iya fassarar mafarki sai gashi sarki ya zo a gabansa yana bayanin yana yana da menene yayi mafarki a fassara masa sannan kuma kar ka manta yana cikin wani laifi daman yana buƙatar ya yi wa sarki wani abu da zai wanke laifin da ya yi so sarki zai zo ya ba da labarin mafarki kwaji mai faru sarki dan adam ne sarki mai daure mutane a ayya ka yi wa mutane wulakanci ka daure wanda ka ga dama a je a kwantar da kai kai mafarki watakila a gadon matar kai ta oh oh oh sarautar ka wallahi tallahi ayo ina ruwan Allah kai ta ihu kai ta surutu kai komai tun matsayinka wani ma wallahi tallahi da girmansa wallahi in kaga abin da yake ma a mafarki ko abin da yake a gadama abin ba zai jiyo ba sai daga baya ne kawai mutum zai zo ya sa babbar riga fito ya ta mazurai yana tsari dan adam kenan ai dan adam ne kuma haka bane ƙara ma mutanen gaba su san wannan jawabin gani suke akwai wanda ya fi ƙarfin wannan ba wanda ya fi ƙarfin wannan wallahi kowa ya shi ai dan a nuna ma ba kowa ba ne mutum ai an gama da kai tun da dutsiyarka in kai gida sai kai ban ɗaki kwarai kuwa dutsiyarka in kai gida sai kai wajen tsuguno a gaya mu wanda baya tsugunawa a gaya mu shi waye shi ba wanda baya tsugunawa duk girman mutum duk ɗaukakarsa duk barazana duk hura-hura duk wani iwo duk wani bodyguard akwai lokacin da za a ajiye bodyguard din shi kansa wallahi waje zai tsaya ko ba ka bane mutum ya je ya shiga ya cire babban rigarsa ko ya cire kwadinsa ko ya cire zanzaransa ka kwance shi tas ka cire shi tsuguna ka jefa alkawari ne dan a nuna ma kai dan adam ne gajiyayye inda mutane suna tunanin wannan bai kamata wani wai dan adam ya zo yana asabtar da mutane yana musu dagawa ba وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان جماعة نيناغا شانو guda bakwai bakaratin dai ba sai na fassara muku ba ko kun san dai bakara ai ko bakaratun bakaratin shanu ko simanin masu kiba ya akulu hunna sab'un ijaf sai kuma ga wasu shanun guda bakwai ramammu motsatsu kafu zuraye suna cinye wannan kosassun to wani abu sai mafarki shanu kaji ko bujima guda bakwai ƙosassu turka ga kuma wasu ramammu motsatsu kashi zalla sun zo suna tinkaran wannan guda bakwai din suna cinye su abu ne da in dai ba labarin mafarkin ba yana da kamar wahala to amma mafarki ne yanzu yanzu nan sai ka kwanta a nan masallacin muna tafsiri sai ka ganka a america kana farkawa ka ganka a masallacin sabuwar gandu ko ba ka bane ba to mafarki ne yace na gansu ramammun suna cinye masu kiba wasabbaha sumbulatin khudr kuma na ga zangarniya zangarniya na wato kamar ka ce ko gero ko dawa an san dai zangarniya ko yawwa guda bakwai kora shar wa ukhara yabisat ga wasu kuma busassu me alaka ga wannan zangarniya koriya shar danya guda bakwai ga wasu kuma guda bakwai din su kuma busassu ke kasassu wancan bujimi mai kiba guda bakwai ramammu guda bakwai wannan suna cin wannan ya yi mala'u ya ku manya-manyan mutane da kuke tare da ni yan fadarsa kenan aftuni fi ru'yaya ku bani fatawa a cikin wannan mafarki nawa Allah sarki sarki mai daura mutane gashi yana nema ko aftuni fi ru'yaya dole wata rana sarki wani abu zai same shi ai gudawa an ta kama shi sai an kai shi wani ya duba shi ko ba ka bane mura an ta kama shi sai an kai shi an duba shi ashe akwai wanda zai taimake shi shi ma tsautsayi ya sa aka yi hadari aka faɗi dole sai ya je wani ya ɗaura shi kuma dole ya ji zafin ɗaurin sai ya haƙuri ran kai daɗe a ja shi a ɗaura shi gam wannan yana nuna maka diyan da ɗan adam ya kai da isa da kambama ko kuɗi ko mulki ko sarauta to wallahi yana da buƙatar taimakon ɗan uwansa in ka yadda wai kuɗin da Allah ya baka wai suka yaudare ka wai kana ganin kai baka da bukatar kowa ka san akwai masu cika baki aikin banza me za a mun a garin nan ni akwai wani wanda ya isa akwai wanda ya mun hanyar neman kuɗi na akwai wanda ya bani kuɗi ko akwai wanda ya bani mulkin Allah ne ya bani mulkin su ba wanda ya isa ni bani bukatar komai a gurin kowa ba ka ji ana faɗa mutum zai iya shan iska wata ranar ran sai bace ce ban da bukatar komai a wajen kowa bana bukatar taimakon ku wallahi kuma wallahi ƙarya yake yana karyewa wallahi tallahi wani talaka a kwana yan daddawa wallahi sai ya je an nemi taimakonsa a kwana yan daddawa kai har ka ce ba ka da bukatar taimakon wani miskinun anta ku fassara mun mafarki na in kuntum lirru'ya ta aburun in har kuna yin fassarar mafarki ta'aburu na fassarar mafarki malam me ya faru qalu adghafu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlam bi alimin sai suka ce tab ai ya sarki wannan adghasu ahlam so kiburu tsun mafarki ne shine adghasu ahlam wannan mafarki ne na shirme shine adghasu ahlam shirme asalin abun ana nufin wato kamar tarin ciyawa da datti da tarkace kawai ahlam din jam'i ne na ulm shine ar-ru'ya to ranka dade kayan mummuna mafarki na shirme soki bururu kamar mutum ne ya zo ya mafarki ya ta hauka a cikin mafarkin ya ta shirme suka yafka masa wannan wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi alimina mu kuma gaskiya ba mu iya fassaran irin waɗannan mafarkai ba kuma ba mu da ilimi a kai ka je ka ta fama da mafarkanka to sai goganka zai magana ka gane shi ko mu je me yace وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون Allahu akbar وقال الذين جاء منهما كاجي أتم كلورا وقال للذي نجا ظن أنه ناج منهما وقال الذي نجا منهما wannan wanda ya kubuta daga kurkukun ya fito aka dawo da shi wane ne wannan mai shahada sarki din nan ko to ya kubuta to ya za mu ce ya kubuta sai mu ce ya kubuta daga kisa saboda a tsammanin su an kai su kurkuku daga baya za a yi sentencing din su ne zuwa mai alqatl al-i'dam a kashe su to wanda ya ga ya kubuta din nan min huma daga cikin su mutanen nan guda biyu waddakara ba'da ummatin kalmar waddakara ba'da ummatin sai ya tuno maganar annabi yusuf can da ya gaya masa bayan wani lokaci da ya ce da shi uzkurni inda rabbika kalmar ba'a da ummatin ana nufin ba'a da hinin sai ya tuno ba'a da ummatin bayan shekara bakwai sai ce a aiko akwai abokin zamana a kurkuku da ya mun fassarar mafarki ya ce da ni in tuno da shi a wajen mai gidana mai gidan nan yana faɗan maganar mafarkin nan ana cewa ba a san fassarar mafarki ba kawai sai ya tuno sai yake gaya wa sarki da yan fada sarki ana unabbi'ukum bi ta'wilihi ni ne zan ba ku labarin wannan fassara kaji dan adam ni ne zan ba ku labarin wannan fassara me kun da rage ce ranka ya dade ai a cikin mutanen da ka daure a gidan kurkuku akwai wani matashi da aka daure shi akan zalunci aka cuce shi wannan yaro da ake ce da shi Yusuf ai ya san fassarar mafarki ka dauko shi ka fito da shi mu ne zai fassara maka mafarkin nan sai ce fa arsilun ko aika ni in je wajen sa fa arsilun ya kai wannan sarki arsilni ilaihi ka su aika ni zan je gidan kurkuku saboda wannan kurkukun ba a garin yake ba ba a garin masar yake ba a wannan lokacin shikenan sarki ya ce je ka aka hada masa kayan tafiya da komai da komai aka ce tafi yau malam aiken sarki ne babban aike ne to da yaje me ya faru akram kallah يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ya isa kurkuku ya je an bude masa ya shiga ga shiga annabi yusuf suna zaune ya ce yusuf ka ji malam ko ya ce allah gafarta malam ko ya ce ranka ya daɗe ko ya ce sheikh ko ya ce yusuf kawai a kai ko ya gaya mai mintun daga gidan sarki ya fito yusufu ayyuha siddiqu alhamdulillah ai dole ka ce as-siddiqu tunda ya fasara maka mabarki ka tsira yace ya kai yusufu mai gaskiya as-siddiqu yan uwana an ce as-siddiqu ana nufin kasirar sidiki mai yawan gaskiya shi yasa aka sawa sayyidina Abubakar as-siddiq saboda mutum ne mai yawan gaskiya bai taba yin ƙarya ba na'am yusuf ya samu matsayi duk da yana kurkukun Allah yana ta da bashi matsayi ha an ce da shi as-siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin ka ba mu fatawa aftina daga fatawa fassara ka ba mu amsa kun ga bai bashi labarin a ka ga abin da ya faru sarki ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza kawai ni kuma sai na tuno ashe kana kaza kana kaza kawai shi yanzu ya zo ne ce da Allah mun zo ka ba mu fassarar mafarki aftina fi sab'i bakaratin ka ba mu fassarar mafarki ka ba mu fatawa akan wato shanu guda bakwai simanin masu kiba an gansu a mafarki ya akuluhunna sab'un ijaf ramammu busassu ijaf kasassu suna cinye su ga kuma sabi'i sumbulatin khudrin ga zangarniya guda bakwai kurashar danyu wa ukhra yabisat sannan kuma ga wasu busassu guda bakwai sarki ya yi mafarki yana neman fassara wannan an kasa sani tunda ka iya fassara mafarki ka fassara mana la'alli arji'u ila nasi la'alli zan koma ni la'alla zan koma zuwa ga mutane garin masar kenan in ba su labari la'allahum ya alamun la'alla watakila sa iya fahimta kuma su gane fasarar wannan mafarki ko kuma ka ce la'allahum ya alamuna ai la'allahum ya alamuna manzilata kafil ilmi watakila in na ba su labarin kai ka fassara to sa gane matsayinka a cikin ilimi har watakila wannan ya sa a yi maka hanya a fito da kai to sai annabi yusuf ya fara ba su fassara me yace akram kalla qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum falahu fi sunbulihi illa qalila فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون malam ka duba annabawa masu aiki don Allah in ga ba laifina bane ko to annabawa masu aikin Allah da aka zo bai ce to kai kuma ya maganar mu da kai ko ba ka bane bai ce nawa za a biya ni ba ko bai ce zan yi da sharaɗin kaza ba inda ilimi ne yake barwa yusuf sai fara musu fassara yana ba shi fassara yana ba shi jawabi yana ce da shi bakara ɗin nan wannan shanu guda bakwai ƙosassu da kuma zangarniya guda bakwai kwarra sharɗin nan to wannan kinaya ne na cewa za ku samu wasu shekaru guda bakwai kuna samun wadataccen abinci da ci da sha da komai a garinku kinaya ne na wadata na arziki da za ku samu na abinci shekara bakwai waɗannan shanu guda bakwai busassu ke ƙasassu da wannan zangarniya busassu ke ƙasassu ɗin nan wannan kuma kinaya ne na shekaru na fari za ku yi talauci za ku ci ku ƙoshi ku more ku miƙe ƙafa shekara bakwai to kuma akwai shekara bakwai na talauci da fari da rashin abinci za su cinye wannan shekaru bakwai ɗin da mai da kuka yi kwajin daɗi ka kula duk lokacin da Allah maɗaukin sarki ya yi maka ni'ima akan wani abu to kame da hankali wataƙila in baka ci sa'a ba in dai ba Allah ya maka taimako ba sai ka zo ka ɗana wahalar wannan jin daɗin da kai musamman ga wanda ya samu ya ɗagawa bai bi Allah ba bai taimaki mutane ba musamman wanda ya samu yake ganin dabararsa ne ta bashi musamman wanda yake ganin cewa bokancinsa da tsafinsa ne bashi malam akwai masu yin kuɗi fa yanzu wallahi malam wani matsafi da ya zo yana samun gadon bayan ka malam sunusi in yadda ki gadon bayan ka ka zama naira sai ka zama dala Allah kuwa kwarai da gaske akwai matsafa fa matsafa matsafa tsafi na bala'i wani ba kuna zaune da shi kuna magana sai ya sa hannunsa haka ya cire kan ya ajiye shi gefe kan yana maka magana kwarai kuwa kamar yadda zai cire hularsa ɗin nan kaga haka kaga yanzu na cire hulata na ajiye ta nan ko to wallahi wani saboda bala'in tsafi a ƙasar nan musulmi mai sallah idan ka bata masa rai ya ga za ka shiga 18 ɗinsa ko 19 ɗinsa ake cewa in kin ya ga za ka shiga 18 ɗinsa kaga yayi haka kar sai ya cire kan gaba ɗaya ya dire maka shi anan kuma kan ya rinka maka magana shi kuma ga ka faɗa tana motsawa saboda bala'in tsafi mutane wasu ba ba Allah a cikin lamarinsu shi kuma Allah duk yadda ka fandare kace can zaka bi shikenan Allah kiyaye hanya daman shaidani sai zama karinin ka to shine annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya fassara masa wannan to kuma da ƙarshe sai ya ce masa ya ba shi labarin me ya kamata su yi na magance wannan matsala din da ba dan lokaci yayi ba da sai mu fassara abin da aka faɗa amma dai wani sati in muna da rai da lafiya insha Allah ta'ala sai mu dora mu ji fassarar wannan mafarki wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh